أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبيد الدين أما بعد أنواع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau muna cikin yini na talata an ga wata da ko ba a gani ba na to abin da ya kama da ya ga watan safar ko kuma watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441 a watan turawa muna 29 kenan ga watan goma shekara ta 2019 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari yau insha Allah za mu tashi a babi ne na ɗari da tasa'in da uku ina ga haka yake ko za mu tashi a kan babi na ɗari da tasa'in da uku babu inna salama yujzi'u min as-saram babin da yake bayani cewa sallama tana wadatarwa wajen warware gaba babu da muka kwana a kan shi wancan shi ne babu sha'ana'i babu rahin jituwa shi ma dai ko gaba din ko rahin je fuskantar juna mun karanta hadisai har kusan biyar a babu din yau za mu tashi babin da muka yi bayani a kan shi lambar hadisi ta ɗari hudu da goma sha hudu masu irin littafi na ɗari da hamsin da takwas ina tsammanin kuma shi ne darasi na sittin da uku a namu cikin masallaci kenan. قال الإمام البخاري باب إن السلام يجزئ من الصرم باب da yake cewa lallai sallama tana wadatarwa a wajen warware gaba in ana gaba in aka yi sallama to tana warware wannan gaba din yadda haddathana isma'ilu ibn uwais qala haddathani muhammad bin hilal ibn abi hilal maula ibn ka'ab al-madhhibi an abihi annahu sami'a abu hurairah qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام wannan gabar mun sha wuce ta kenan ko baya halatta ga mutum ya kaurace ma mumini sama da kwana uku sai da marar salatatu ayyami in kwanaki uku sun shuɗe san yalqahu lalle ya nemi wannan musulmin ya sadu da shi su haɗu فليسلم عليه mai sallama فإن رد عليه السلام إن يا ميدا مشي سلما فقد اشترك في الأجر نكتسن يتعليا أسك اللادم وإن لم يرد إن قد ميدا مشي سلما والنمبا وإن لم, وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة nan ya sa muslimu ko faƙaɗi bari al-musallim to shi wanda ya wannan sallamar ya kubuta min al-hijrati daga laifin wannan gaba din wannan shine imam bukhari kun da babi da shi cewa ka neme shi ka mai sallama in ya amsa da kai da shi kun yi tarayya wajen warware matsalar gaba kuma za ka zama to kafara a gare ku in ya ji amsa maka to kai ka kubuta ka fita daga laifin wannan gaba din amma dai malam ya ce hadisin da'ifi ne wata dala a cikin isnadin wanda Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin akwai wanda yake da tangarda ta dalilin sa ne hadisin ya zama ko da'ifi amma waɗansu daga cikin gaɓoɓin hadisin suna da shawahi wanda sun inganta mun wuje su a cikin hadisan baya kamar la yahillu li rajulin an yahjura mu'minan fawqa thalathati ayyamin wannan muna da abin da ya bada hujja a kan shi in kwanaki uku sun shuɗe can mana da abin da yake shaida a kai shi amma cewa dole ne ka neme shi dole sai ka mai sallama to iyaka waɗannan magana malamai suka ce da isi ne amma dai kuma duka abin da yake gudana shine matsawar akwai gaba sai daga cikin koyi sallama insha Allah wannan sallama tana warware gabar tana fidda ka daga wannan ukuda din Allah ya kiyaye mu babu tafraqati bainal ahdath babin da yake bayani ake warewa ko ake rarrabewa tsakanin samari idan kana da zarata to karka ke sun kufe su guri ɗaya haka babu yake magana in an waye gari kana da zarata guda goma to kowa ka dashi ya kama gaban shi karka sun kufe su guri guda ɗaya dan jin menene hikima din حدثنا محمد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه كان عمر يقول daga Khalid ibn Abdullahi dan Umar daga babai shi da Abdullahi dan Umar din shi kuma Abdullahi dan Umar yana ba da labari ga abin da baban sa yake aikata Umar dan Khattabi sai yake cewa kana Umar ya qulu li banihi Umar dan Khattabi yana ce da ƴaƴan shi idza asbahtum fatabaddadu idan kun wayi gari to ku karkasu ku rarrabu kar ku dunkule a guri daya tabbid shi ne kowanne ya kama gabansa daban daban daban daban daban yana cikin addu'a da ake ma'arna a cikin alkunut ko Allahumma ahsihim adada wa qtulhum me yake kada sawa Allahumma ahsihim adada addu'ar Qubayb al-Ansari wa qtulhum badada ko ita ce kalmar nan fata badadu Allahumma ahsihim adada wa qtulhum badada wa la turadir minhum ahada ina ji sai da addu'a da Kuwait al-Ansari yawa arna lokacin da suka haɗu za su mai kisan gilla da da da shi ne kowanne gurin sa daban a cikin da Umar dan Khattab sai yake ce da ayi shi dan kowaye gari fa tabaddadu kowanne ya kama gaban sa guri daban-daban daban wannan in ya je gusau to wannan ya zama tona kan tonoma wannan dai yana dan tonoma wannan ya zama tona kan tudu wannan yana kan tudu wannan ya je jada gurare daban-daban daban a cikin wala tajtami'u fi darin wahida yace kar ku tari gida daya kowa ko bakwai ko ku takwas kowa zara ta samari kun kawo karfi duka ku hada gida daya ce karfi wannan wala tajtami'u fi darin wahida kar ku hada gida daya fa inni akhafu alaikum an taqata'u domin ina jin tsoron idan kuna zaune guri daya an taqata'u to za ku yanke zumuntar ku wannan hikima ce ta yau da gobe ta sa yake kallon haka idan za ka haɗa wa da kanewa da kanewa da kane a ce gida ɗaya suke kwana guri ɗaya suke kwana wata gere ne zai iya shigowa wata gere zalunci zai iya shigowa ciki dalilin babba ya zalunci karami haka zai iya haifar da gaba dalilin yaro ya rena gaba haka zai iya zamantowa an samu gaba dalilin wannan yana kallon wannan wannan ya saba da wannan wannan a idan wannan yake reni zai iya shiga tsakaninsu yasa ce to in har Allah ya kaddara kun waye gari to kowa ya kama gaban shi kar ya zama to gurin kwanan ku daya gurin abincin ku daya sana'ar ku daya a tungaye ku a guri daya yace to za a iya samun kuskure kuma ga ba ƴan uwa wahalar warwarewa take shi ne kisa to ina jin tsoron kar ku zaman to kun yake zamantar ku aw yakuna bainakum sharrun ko kuma wani sharri ya kasance ya afku tsakaninku wallahu ta'ala alam amma da shi ma hadisin malamai sun ce da'ifi ne amma dai waɗansu in ka kalli zahirin al'amarin da yake faruwa shine rabin sun kushe ƴaƴanka a guri ɗaya kamar ya fi musu maslaha wa wani musa inda lokacin suka zama ƙarfi a ce wannan yana guri kaza wannan yana makaranta a guri kaza sai a shan ruwan tsuntsaye suke haɗuwa to za ka ji kamar sun fi shauƙin junansu sun fi sha'awar junansu amma a ta shekara talatin su tashi tare su je gona tare su ci abinci a kwano ɗaya su tafi gurin aiki tare gurin sana'a iri daya gona tare za su je tare za su taso za ka ji da yawa ana samun karancin shakuwa a tsakanin amma da Allah zai kaddara a duk shira su ko yana gurin sa daban san lokaci a haɗu lokaci kaza a haɗu sai ka ji karfin zumuntar yana da karfi sosai wanda yasa mutanen da za ga idan suka ga sun yi zuriya sosai a kada kowa nan wanda tafi gari kaza wanda tafi guri kaza wanda a ba shi kaza a ce tafi kiwo to hikimar shi ne ko ne ka fitar zai je yan rigarsa ko ya dan garinsa ya ga ce maka garin alhaji wane ko garin malam wane ko garin wane nan ya fi zuriya su haɗu nan fi zuriya su haɗu nan fi zuriya su haɗu sai ga wannan sai ya taso ya tafiyar kilomita goma dan ya zai garin dan wasa su yi zumunta wanda inda ga gida ga gida ne wata kuma ya gabata a tsakanin su wallahu ta'ala a'lam annabi yaqub alaihi salam lokacin da tura ayyuka misra lokacin awo kenan zarata ne kusan mutum goma sha biyu ko mutum goma sha uku amma da ita ce in kuka je garin misra sai ke lada da kolomin babin wahidin wani kolomin abuwadin mutafarriqa ku shiga ta kofa daban-daban me hikimar ku shiga ta kofa daban-daban wata gal adunkulan su akwai kasancewar matsala wallahu ta'ala alam abin da yake mar'a hankalce hange ne na mutanen da haɗe zurriya a guri ɗaya akwai yar matsala kuma sannan abin da yake faruwa a zamanance yana gwadanta masa haka da kai da ƴaƴanka ko goma sha uku gareji ɗaya kuke aiki ko masana'antar ku guda ɗaya sai Allah ya rufa asiri dan boko haram da ya zo ta yi kenan saboda haka baban da mata biyu babban yaro da mata uku wani da mata uku wannan da mata duka gidan sun kare lokaci da to wa zai kula da waɗannan matan da aka bari wa zai kula da bayi ya a ƴaƴa da aka bari wa zai kula da jikoki gaba ɗaya duniya ta karo ɗaya kenan kowa ta san gaban ta zai to amma idan a cikin suke wata ila idan wata masifa ta ga ta shafi waɗannan to waɗannan za su tsira in wannan sun tsira waɗannan za su tsira akwai wani babban mutum da ake ban labari shi ma in aka tashi za a yi tafiya to baya haɗe ƴaƴansa a mota guda ɗaya sai a raba mota kamar guda uku wannan su yi gaba a wannan motar wannan su yi gaba a wannan motar wannan su tafa a wannan motar tunanin da irin da dan adam wata kil idan Allah ya kaddara za a yi accident wata kil motar farko za ta shafa ta biyu da ta uku ta tsira wata kil ta farko da ta biyu ta tsira ta uku ta tsira wata kil ta farko da ta gare ta tsira ta biyu ta faru maimakon a yi da fadika in Allah da dai za a samu wanda za su tsira za su kai labari za su kula da na baya yana daga cikin da Umar dan Khattab yake hayyo yake cewa fa inni akhafu alaikum an tasafahu ko dai ku a garan zango ku kasa fahimtar juna ko kuma wani sharri ya zo ya afka muku kuma a rasa yadda za a magance wannan sharri wallahu ta'ala alam amma da shi ma dai hadisi ne da suka ce da ibi ne bai inganta ba sai dai a kallon kawai fuskar hikima da abin da da kullun ta karantar in ka ga akwai maslaha sai ka dauki abin da ya ma kyau wallahu ta'ala alam babu man ashara ala akhihi wa in lam yastashiruhu babin da yake bayani ga wanda ya ba wa dan uwansa shawara ko da bai nemi shawarar ba sai ka ga mutum zai cutu ko ya yi abin da bai dace ba ko da ya yi kaza da zai fi karuwa to wannan abin ya inganta a ba da irin wannan shawara idan ba a nema ba kaɗi ba a tambaye ka ba ya halatta a cikin musulunci sai ce haddasa na amru bin khalid قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب ابن كيسان أخبره وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر shi wannan wahab ya ba da labari shi kuma wahab sun zamani da abdullahi dan umar sai ya ce annabi na umar ra'a ra'iyan wa ghanaman wata rana abdullahi dan umar sai ya ga waɗansu tumaki ko dabobi ghanam anan gurin zai iya daukan dangin tumaki zai iya daukan dangin awaki din ra'a ghanaman sai ya ga waɗansu tumaki a ra'iyan wa ghanaman makiyayi da dabobi fi makanin qadihin a wani guri mai muni wata riwayar fa nan da ya ce kabihin amma akwai wanda ya ce ba kabihin din ba ko na ko duk kowa kabihin ne naki ba mai wata nuskar daban fi makanin kabihin shi abdullah da umar ya ga makiyayin a wani guri mai muni wata riwayar kuma fi makanin nafsin nunun shinun haka yake nan ta amma kuma kaji fada ko kana jin tsoron karka zaman to sha biyu ko sai makalin nashin sai gan shi a wani guri wanda yake yana da karancin ruwa riwayar nashin kabilin gurin da yake mai muni ba mamaki ciyawar gurin ba ta da kyau ciyawar gurin dabbobi ba sa tanta wata kin tana lalata jikin dabbobi ma idan suka kwanta kuma dan faɗa da ne wuce sai ga makiyayi da dabbobin sa a wannan guri din wara amma kana amsala minku kafin ya ƙara so wajen makiyayi kuma ya ga gurin da ya dace a yi ciwo sama da inda shi makiyayi ke ciwo wara amma kana amsala minku fa qala sai yake cewa wai aka ya ra'i kai kanka wannan makiyayi hawilha canza musu bin ciwo ka zo nan gurin ka zauna duba wata ciya duk an ba an tattace da an yi kahi a gurin dabbobin ka sun kasa samu hamda su ta ce daga nan koma guri kaza a wil ha fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu dan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu ra'in duk makiyayi mas'ulun an ra'iyatihi abin tambaya ne dangane da abin da yake ciwo kaga kuma cikin Abdullahi da Umar ko mu galibi muka je كل راع كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ana daura ta ne akan shugabanni da masu gida da masu kowa haka ake aje ko to amma yau ga makiyayin na gaskiya sai aka daura maganar akan shi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu ra'i mas'ulun an ra'iyatihi kowane irin mai ciwo ne za a tambaye shi dangane da abin da yake ciwo da haka kenan ko a tafi aka hada ma ka fuska to in ba ta nema wa dabbobi gurin da za su ci kiwo su koshi ba su sami inuwa su huta su sha lafiyayyen ruwa to sai Allah tambaye ka a ranar gobe alkiyama matsawar akwai gurin da ya dace ka dabbobi a kan haka ko dabbobin ka ne inda gurin da za su yi ciwo mai kyau da bai kamata ba kuma je ka tura su bakin titi sun a mota tana mutu barazana da karan mota suna fita a guji kai su gurin da za su yi ciwo a natse su huta su ci su koshi in ba kai musu ba Allah zai tambaye ka a ranar gobe alkiyama kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati to kaga nan shi muke bai nemi shawara ba bai kuma tambaye ina makiyaye ne ke ba take amma wucewa zai saboda hakkin dabbobin sai yake ce masa ka daga nan gurin ko ma guri kaza dan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati to idan zaka ba mutum shawara akan dabobi ba tare da ya tambaye ka ba ya dace ka ba mutum shawara akan ƴaƴansa ba tare da ya tambaye ka ba na ya dace shi ya fi dacewa ko da haka idan ya fi dacewa a ba mutum shawara a kan ‘ya'yansa ba tare da ya tambaya ba to daga cikin haƙoƙin da suke kan ɗaiɗaikunmu idan mun ga ‘ya'yan mutane za su cutu babu laifi idan ba zai zama to fitina ba a haska wa uba ya gane abin da yake faruwa sannan babu laifi a ba mutum shawara a kan matar shi na? Na'am. Kana ji kamar ka wani sharri da mai ba. Kace babu da shi idan idan da gyara. Sai da ma gyaran ne ka gano. To amma yanzu dai zamani ne na kawo police station ba wahala. Kuma aka zattara ka wani lokacin ba za ka iya kafa hujja ba. Kuma ba za ka iya tattaro da ba. To ya za a yi kenan. a bar ka dangane ba cikin kudu inda hujja ba iya bada ba to kowa dai alƙalin kansa ne ko sai ka tona ka gani idan shawarar tana da ma'allin da za ta karɓo cikin hikima sai ka bada kuma dungu ma aka ce ai ya ishi mai hankali ko eh ni ranka da idan yamma ta yi iyalin tawa ko suna wata sana'a ce a bayan stadium haka ko wani kaza kike da ka gama ko sai daga nan sai ka kara komai an ya koma gida dai ka saba shi to wai me ake a bayan su ne ya da suke a bayan su wata kirka kare da ya je gani da ilan sa ba kai ka gaya masa ba kai dai tambaya kai ana sana'a ko ba a sana'a to kowa ya san ta inda zai je almuhim dai in ka ga mutum a rawayan makwabcinka ne abokinka ne amininka ne dan unguwarku ne ka ga abin da zai iya amfana shi dangane da gidansa dangane da kasuwar shi dangane da gonar shi ƴaƴan shi matan shi alaƙarsa da iyayen shi alaƙarsa da makwabtan shi babu laifi ka ba mutum shawara dan ka sauke haƙƙin makwabtaka dan kuma kai abin da ya dace ko da ba a tambaya ba wannan iyaka abin da muka ba da misali kenan a ko menene ana iya ba mutum shawara babu laifi za mu tada a nan gaba hatta akan dukiyar mutum ana ba mutum shawara mutum ne da dukiya zai ke kashe ta da bai dace ba babu da jikawa mutum shawara wanda ni ko ina ga yanzu tun da kaza yana daraja ana samun kaza me zai hana dukiyar ta koma bangare kaza wanda da kake kaza kake kaza baka ganin nan da kwana kaza za a samu ritaya yi kaza mana saboda kaza da kaza babu da jikawa a ba mutum shawara Allah ya sa mu dace babu man kariha amsalan su'i babin da yake jawabi dangane da mutumin da yake kin kyakkya abin mummunan siffa amsal su ne sifofi walillahi masalul a'la ku Allah yake da kyawawan sifofi to wannan kuma sai yake cewa meye matsayin mutumin da baya son mummunar siffa ina gado da ba kowa son mummunar siffa ko to a musulunci ma ba a son mummunar siffa kada ke da a same ka da son mummunar siffa sai ke haddasa na abu nu'aymin qala haddasa na sufyan ana ayyub عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء مثل السوء مو مسلمي ko mu mu'minai ko mu al'umar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu da mummunar siffa duk inda mummunan siffa take to ba ta musulmi ba ce ba ta mumini ba ce laisa lana matsali su sai ce al'aidu fi hayatin gibatihi kal kalbi yarji'u fi sayyihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wani mummunan misali dan mumini ya cire kansa daga wannan mummunan misali sai ce al'aidu fi gibatihi wanda duk yake zo da kyautashi yayi kyauta ya fasa kyautar ni al'aidu ungo in an jima irin tara ya ce to tun da kamun kaza ba ni abu eh zai baka biro an jima ce ba ni biro na zai baka ki aran takalmi in yake zo ka raka dan gwaka ce Allah ni kuma da za mu ci abinci wani kije ki kofar takalmi na sai ba ce in baka yi wasa ba sai ku yanka yana maka goyi akan wannan takalmin ko kai dai ba mulkin mallaka ko ya kwace takalmin sa to irin wannan kyautar mutum ya bada sai ku samu rahin fahimta suna ce dawo mun da kazana irin wannan kyautar ne matsayinta manzo Allah ta al'ayru fi ibadihi me zo ma kyautar shi yayi kyauta ya kwaci kan kalbi kamar kare ki ko kamar kare ne yarji'u fi qaydihi da yake komawa ya cinye aman shi idan kare yayi amai in an jima wani lokaci yakan binne in an jima ya zagaya ya zagaya ya nemi abinci ya rasa ya zawo ya hare wannan kasar ya cinye wannan aman nashi akwai abin kyau a kufa akwai abin burgewa a ce kasta da lafiya kana zazzabi ka yi aman nan da safar ake ce ma kumullo kuma da aka jima ya ba ta ji jikin ki a wanda ke ka iya ɗaukan wannan kumullon ka fi za ka ji abin ya yi muni a fuskarka sai nuna Allah ce to duk wanda yake kyauta yake kwace kyauta kamar kare ne da yake amai sannan ya dawo cinye aman shi idan wannan abin yana da muni to ba sufar muni ne ba da haka abin da hadisi yake karantarwa shi ne duk wani abu da za ka yi kai ya ya kawo maka mummunan siffa ko ya yi kama da wani mummunan hali wanda wannan mummunan halin da wannan abin aka san shi ga mumuni kada sa kan fadi ko wasu fasikan mutane aka san su da wannan abin to kar ka je ga wannan abin dan manzon Allah ya ce laisa lana masalus sauki duk wasu mummunan siffa ba samu ba ce da haka to ko da baka tambayi hukuncin abu ba idan aka kalli siffa da hoton da abin zai bada wannan irin na suwaye irin na mutanen banza ne irin na aji kaza ne to karka sa kanka misali an yi lokacin da ake sabulan ko katon namiji yana tafiya kuma yau zazzage wannan kasa kamar zai faɗi ai up down ko up down siffar wasu suwaye na da mutanen banza ce ko sun suwa mutanen banzan wasu tuffa ce ta yan gomu to ko da baka tambaya ba as dawon ya halatta ko bai halatta ba tunda manzon Allah ya ce laisa lana masalu sauki ba mu da mummunan tuffa ba mu da mummunar dama to tunda munanan mutane ne kazamai suke da wannan tuffa to karka sa kanka kaga ta Allah Allah ya gani ta na ne da niyyar gani to ko kai da niyyar gani tunda tuffar ta kazamai ce to banda kai a cikin ka haka duk yawanci yawancin ado da ake akwai alamar da yake inda ga daura ya yi ado ya sa dan hangisi ya zaro ni alama ce da ta yan homan da muke magana ko akwai dan kaftin da ake sawa yan bol suna sa nasu a wannan hannun su suna sa nasu a wannan hannun in ka san suna sawa ne saboda bayanin wannan kamar to kai ko da gani za ka yi kana da kyakkyawan niyya karka yi saboda manzon Allah ya ce laisa lana masal sauki haka idan arna suna yayin wani abu sai kaga arna ne suka shahara da wannan su aka sani siffar tana bayuwa ne irin ga irin to gudu ne baya kai kansa zuwa ga wannan siffa din shi yasa kuma wannan hikima ta sa duk wata siffa da dabba take ta shahara da ita sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mumini irin wannan siffar a cikin sallah saboda ne a ce ga ka gaban Allah kuma kayi tarayya da dabba abin da yake ba kuma kana gaban Allah madaukakin sarki sai da manzon Allah ya hana idan an zo kwanciya wanda yake shimfiɗa tsintsiyar hannunsa haka ya kwanta ko ya yi burkutu yana jiran ya kama abu faru da kare ne to tun da kare ne ya shahara da wannan kuma kana gaban Allah kana fadanci a ce kayi tuffar kare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ɗayan ku shimfiɗa hannunsa kamar yadda kare ke shimfiɗawa saboda abin yayi muni a cikin sallah haka idan aka zo sallah ana ɗaga kai akwai na ga yana ɗaga kai sama haka gan yawanci mutum mai kaifin hankali da tunani ba za a gani a titi yana tafiya daga kansa sama yana kallo da an gani a ce kai wani falafiya wani ko ya fara shaye shaye wani ko dai kan akwai matsala sai manzon Allah ya ce to duk masu sallah suna daga kansu sama to ko dai su daina ko wata rana idan sun sauke sun daina gani kenan har abada saboda ai sun farfata da kyau kana gaban Allah kuma kan ka daga kanka sama kana kallo abin bai dace ba manzo Allah ya hada ta waiwaye saboda siffa ce ta dilla ne tsoro mara yadda da kanka a daji sai aka ce idan kana sallah ka daina waiwaye kit kit ka daina yin irin wannan har manzo Allah ya ga maka fata ce shi kan ke yi a cikin sallar ka ba ka duk wani abu da zai baka mummunar siffa mummunar sama manzo Allah ya ce to mumini ya guje shi ba siffa ba ce ta mumini Allah ya mu ikon kauce masa sai ce babu ma kira fil makri wal khadi'a babin abin da ake ambatawa dangane da makirci mun san makirci ko a aiwa ne hasabi ne to babin da yake magana dangane da makirci wal khadi'a da kuma yauda babin yin siyasa ne yace hadathana ahmad ibn al-hajjaj ahmad ibn al-hajjaj ya bamu labari قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا أبو الأسباب الحارثي وابنه بشر بن رافي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم duk inda mumin yake yana da wannan siffar guda biyu ghirrun yana da saukin hali bai da zurfin ciki zirrun karimun kuma mutum ne mai daraja mai jirta wanda ita ce siffar mu mujibin da ka same shi in ka rasa daya daga cikin wannan siffofin to akwai barazana gaskiya kana cikin masu imani abin da malamai suke cewa kalmar jirru a larabci shi ne akwai zancen da za a ce wannan zancen akwai zaurance a ciki ba kowa ba ne idan ya ci zancen zai gane sai an ba fagin baki za ka gane ko to duk inda halayyar mumini take ba ta bukatar fagin baki in ka gan shi fari fari ne in ya ce fari fari yake ne in ka gan shi baki baki ne in ya ce ma baki baki yake ne in ya ce a a ce in ya ce maka a a a a haka halin mumini yake ba wata tsarkakiya a cikin halin mumini shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da haka in ka koma gida ka auna halinka ka ganka akwai tsarkakiya a halinka wala akwai barazana cikin imanin da mumini kai tsaye ake karanta mumini ghurrun saukin hali gare ba ni da tsarkakiya a cikin halin shi karimun ko mutum ne mai daraja a dalilin wannan halin na mumini a dalilin haka aka ce ake iya yaudarar mumini a dalilin haka ake iya yaudaran masu imani saboda yadda kake haka kake ɗaukan kowa ki idan kana da saukin hali kai fi ɗaya kake to duk wanda ya zo ma gurin ka abin da kake ɗauka shi ma yana da saukin hali kai fi ɗaya ki da idan za ku gina mu'amala tana gina mu'amala ne da shi daidai da halin da Allah madaukakin sarki ya maka sai a waye gari ya cuce ka ya zalunce ka in wani ya zo zai sake irin wannan dubara sai su suka sai zalunce ka in wata suka rasa ka wanda kamar ba shi da wayo ba wayo bane ba shi imani yake da akwai saboda aka mumin yake sirrun saukin hali gare shi karimul kuma mutum ne mai daraja Allah madaukakin sarki ya samu cikin su wal fajir fajiri fasiki arnan mutum shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake khabbun shine mutum mai yaudara shine mutum mai majirki shine abin da Imam Bukhari ya kulla ma dukira fil makri wal khadi'a yake in ka ga ashararin mutum fajiri shi ne ke haƙƙun shi ne mai yaudara shi ne mai makirci ina na ce babin kamar na suwaye kamar na 'yan siyasa in ɗan siyasa idan ya fito neman zaɓe halinsa daban idan ya ci zaɓe halinsa daban to tun mutumin da zai zo kafin zaɓe halinsa daban bayan zaɓe halinsa daban to akwai barazana a cikin imani ya kamata idan sunan ka mumini a ganka kai bi ɗaya za ka yi za ka yi ba za ka yi ba ba za ka yi ba kada ka yi kamfen da abin da ba za ka cika ba ya ladina amanu lima taquluna ma la tafalu dan me kuke fadin abin da ba za ku aikata ba tawbura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu wallahi zunubin yayi nauyi a wajen Allah madaukakin sarki ku ce abin da ba za ku aikata ba ina ji na faɗa wannan majalisin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara gidan wata sahabiya yana shiga gidan ita kuma ta jinki hannu ta ce wa yaro ungo sai manzon Allah ya tsaya ga ikon Allah kuma yana daga cikin dabarar da mutane suke idan suna so su kama yansu uwa za ta ce ɗanta ungo ungo ungo haka ungo karfi sai ya zo ta rike ne ta tsirtsire da dariya to da manzo Allah ya lagi da ita cewa yaron kun sai manzo Allah ya tsir yaron da ya taho a guje uwar ta buɗe hannu ba sai ta danka mai wani abu sai ce wallahi da ba ke ba ba sai an rubuta miki ƙarya a littafin ki kuma yake same ta wajen Allah madaukakin sarki sai ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu masu imani dan me kuke faɗin abin da ba za ku aikata ba da Allah ne na za'a wa yaro ɗan shekara bakwai ko shekara shida ko shekara biyar da yaro ya kai shekara saba ma ba an gwabata ba kama shi in yazo kawai ya zo ne ya san ba ba da ke ba ya san wannan ta ba wacce ko ba ta ba ce ba da haka ita lafa ɗan shekara hudu biyar a rubuta karya a wajen Allah madaukakin sarki ya za ka tara mutanen jiha baki ɗaya ka sai ka karya kuma ka ɗauka za ka tsira a wajen Allah madaukakin sarki ya za ka zo neman zaɓe ka ce zan yi kuma zuciyar ka ta san ba haka take ba kuma wanda kake ga yadin sun rabi gida biyu anya haka ne ko ba haka bane ba haka kenan babu saukin hali babu kai bi dai kenan cikin hali din tun magana da in ka faɗa mutane suke da shakku a kanta to ana da shakku ne a cikin imanin ka ya kamata in ka faɗa duka ɗaya al'umma su yarda za ta yi ya kamata in kace ba za ta yi ba al'umma su yadda kai ki daya ba za ta yi ba haka ya kamata mu ya kasance wal fajir sai ta shi fajiri khabbun la'imun yace mai mummunan hali ne in ka ga mutum na da murin hali to wannan gaskiya akwai alamar tambaya cikin imani wannan da yawa siffar yan siyasa ce yan siyasa su haƙuri kai su ne shugabanni su suke da jagoranci su ne ababen kallo kuma su ne suke da damar da da yawa cikin al'umma ba su da dama da ita damar da 'yan siyasa suke da akwai 'yan sarauta ba su da masu sarauta ba su da wannan damar a yanzu masu kuɗi ba su da wannan damar a yanzu 'yan kasuwa ba su da wannan damar barantana malamai su da 'yan baya baya ku a dabar da kullun shan suka yake saboda ya riga layin da kamar ba na ba haka ake kallo ko dan me yasa bai zauna wa a masjidul nur yana wa'azi ko to ga dai ba tana da damar da ba su da damar to ga da yawan su ana musu kirari wana baya mantuwa wannan rahin mantuwar ka danne abin a zuciyarsa wallahi hali ne na kankanci hali ne na rahin karamci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba gallazawa da Qurayshawa ba su mashi ba ba cutar da ba su mashi ba kai da ta kai ta kawo an kori manzon Allah ya bar gare shi da ya fice ya juyo ya kalli garin mace na rantse da Allah duk duniya ba inda nake so kamar ki ba inda nake da sha'awar na zauna a cikin ki a cikin ta kamar ki haka manzo Allah ya ga garin Makka yace wallahi banda yan cikin ki sun kore ki ba zan fice daga cikin ki ba manzo Allah ya juya ya bari wannan ne karshen abin da zaka mutum nufin gunawa amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina Allah ya bashi taron mabiya mutanen Makka kowa ya dawo karkashin sa ya kara su ga suna a matsayin fursunonin yaki sai ce mata gunnuna an ni fa'ilun biku me kuke tsammani zan yi da ku ga ku ne kun da barkashin iko na suka ce masa an ta karimun wa gudu akin karimin karmar karimin suka fada da magana sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu karimun suka ce ai kai mai daraja ne kuma babanka mai daraja ne a cikin kai da daraja gidanku akwai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsa da Allah bai kamata ba annabi Yusuf ya kara ni idan annabi Yusuf za a dauke shi tun yana karamin yaro a raba shi da mahaifinsa dan yana son sa a jefa shi cikin rijiya a zo a kawo ran a ce kura ta cinye shi a azabtar da shi yayi yaron gida daga yaron gida ya koma kurkuku daga kurkuku a sake azabtar da shi a cikin kurkuku wanda suke zaune cikin kurkuku za a aike masa kewa duk a fitar da su amma da Allah ikonsa ya dawo ya zama sarki yana nan yunwa ta koro ƴan wanda suka zo gaban shi ya yi kokarin yadda zai ɗauki yan wannan zaka ce dama wannan barawo ya amsa ne da sada dama can dan wanda ba sada aka rasa shi yanzu ya talaka ana ga wasu tafi barawo ne amma da suka gane cewa annabi Yusuf dan uwansa ne suka faɗi gaban sa suka ce laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khafi'in wallahi Allah ya bibita ka akan duk dabarar da muka yi ta kan mahaifin mu kare so ka ga ai Allah madaukakin sarki ya so ka maimakon ka zama ɗan shagwaba a gaban mu ɗan shagwaba ne a fadar Allah madaukakin sarki maimakon ka zama sai da cikin gidan mu yanzu kai annabi ne cikin annabawan Allah madaukakin sarki ina ga ko kowa a cikin mu da babar da ya so shi ai gara ce masa wali ne a fadar Allah ko ina da kuma wali ne kai darajar darajar darajar annabi ba to amma shi da matsayi na annabta suka ce la ta sai ayyuki mu Allah ya dafa ka akaina laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la kafir mu wallahi masu kuskure ne sai ta la ta sirifa alaikum al yawm ba wani guntun zargi akan ku an gama ya gafiru Allah lakum Allah madaukakin sarki zai gafarta mu yace inda Allah yake zai faɗo wani yace ni kuma dan ne sa zai kullata al'umma ta yace izhabu wa antum tulaka kowa ya kama gaban sai dai abin da yake haka ta mai karamci yake da haka in kana fafutakar siyasa amma walakanci amma rahin mutunci an dake ka an kona gidanka an yi kaza daga ran da Allah madaukakin sarki ya baka mulki dukkan wancan labarin ya kare an wuce wannan guri ka ce kana da takalmin karfe ya ka tashi kowa sai ma za a taka da kai haka sunna duniya take in ka gama taka kowa sai kuma wani yin biyo ya taka da kai sai ya wuce kamar kuran da inda wani hawan ya kare a nan wani ya fara inda wani hawan ya kare a nan wani ya kare lokacin da ka kare kololuwar mulkin ka a nan ne zaka zama to matakala da wani zai taka kuma ya fara rasa kololuwar mulki da ka ji abin da kake tsammani kai an wuce wannan gurin shi dai ka ɗauki hali na mumini ya zama to kana da saukin hali kuma za a iya fassara ka ita ce fassara ka in ka faɗa a san ita ce eh kaza ne abin ka a sadda haka yake zan yi kai iya ka kokarin ka aikata in ka kasa ya zama to kowa ya gamsu dan akwai dalili akwai uzuri kuma za a baka wannan uzurin idan da rayuwar da ake so mutum ya yi ta duk wanda za ka mu'amalanta ka mu'amalance shi ciki ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so mutum ya mu'amalanta ciki ɗaya haka ake mu'amalantar mutum shi yasa idan manzon Allah ya kulla alƙawari da mutum da ni da kai ba yaki mun daura alƙawari sai nan da shekara goma to manzon Allah ya karanta kada a kuskure a kai hari sai shekara goma ta ci idan kuma dalili ya taso za a kai wani alƙawari to manzon Allah sai ya sa an rubuta alƙawari da kuka yi da ku na baya yaki shekara goma na ware wannan alƙawarin goma ba ku iya saurara ta ka fita in ba kai haka ba to ka yaudara mutane to in sai ka a haɗa a yi miki to mun yi alkawari banda kaza banda kaza banda kaza sai ka koma gida ta inda ka kwanta shi kuma ta nan zai amfani sai ma kofar rago to kaga ba ciki dai ba kenan da ake cewa siyasa ciki da falo a nan matsalar ta faru ya kamata a ce ciki ɗaya ne ko falo ɗaya ne ko dandali ɗaya ne amma in dai an mata ciki da falo an fita daga siffar masu imani Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu da aka dai mumini ghairul karimun ciki ɗaya ne mai daraja ne wal fajir fajirin mutum habbun shine mai makirci da yaudara la'imun shine mai munanan hali Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai babu sabab shine zamu tashi a fashi ne zuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfanar da mu da shi wanda muka faɗa ya kasance akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ko mu kara ne na ganin shiru ko na da saura to babu sabab babu da yake magana akan zagi ko bakar magana na na يد حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس قال استكبر رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗansu mutane biyu sun yi zagaggeniya a zamanin manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi fa sabba ahaduhuma al-akharu akhara a fa sabba ahaduhuma dan sai dinga kwararo a shar da bagaken maganganu wal akharu sakitun ɗayan kuma ya yi shiru baya tantawa wa nabi sallallahu alaihi wa sallama jalisu manzon Allah na je sun marabdal akharu daga nan ɗayan shi ma sai ya rama fa nahaba nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya miki fakila sai aka ce na habta me yasa manzon Allah ta miki kala sai ce na abatil mala'ikatu fa na hakku ma'ahum mala'iku ne suka tashi ne ma sai na tashi tare da su inna hada da shi wannan mata da sakitan bai gushe ba yana cikin shirinka rajatul mala'ikatu ala allazi sabbahu mala'iku suna martani ga wanda ya zage shi shi wanda aka ba ake tura ma ashar da ya shiru to mala'iku sai suke ɗauka masa fansa falan ma radda yayin da ya rama wannan zagin na habatil mala'ikatu sai mala'ikun suka miƙe ta ni ko ba na zama a gurin da mala'ikun rahama ba sa zama amma dai malamai suka ce shi ma wani hadisin ba'ifi ne wallahu ta'ala alam abu ɗaya na hararo ban kiyaye ba menene yasa malamai suka ce da ibi ne amma akwai wani siffa guda ɗaya da bai kamata a ce hadisin ya inganta ba dalilin sa na na an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ya faru bai kamata a yi a gaban shi ba to rabi na na eh eh na'am na'am kuma manzon Allah kuma bai hana ba shirin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi bai yi magana ba wata kira daga cikin illar da za ta hana hadisin ya inganta dama an ce sharadi biyar ne ake da bukata a cikin ingancin hadisi kar a same shi da illa to daga cikin illar ne ne manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman to bai da ce kuma an yi abin da ya saba shari'a a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tabbata manzon Allah da ce komai ba yana da wahala wallahu ta'ala a'lam amma dai hadisin da inganta ba kan kuma bibi ba menene da dalilin da inganta ba din wallahu ta'ala a'lam حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح ابن عطية قال حدثنا إبراهيم ابن أبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال ولم يضو أم الدرداء سيتي دقيقة وتلقت أم الدرداء إن رجلا نال من سيتي وانا فياسو كيكي إن أكا نال من واني على ربي ko dai ka gaya mai bakar magana ko ka soke shi ko ka mai habaici ko irin kasuwanci yadda ake faɗa a hausance sai ta inda rajulan nalamin wana ya ci zarafin ki inda abdul malik a wajen abdul malik ibn marwan ɗaya daga cikin sarakunan musulmi wata kalke na abu darda a sagira kenan ba batar abu darda idan ba kenan fakala sai ta ce inna nu'ubana bima laysa fina sai ta ce in nu'ubana bima laysa fina in an yanke mu an ci zarafinmu da abin da ba mu aikata ba ya ce falafala ma zukina ya ce sau da yawa kuma an yabe mu bai ma laifafina ba da abin da muka aikata ba suke nan magana ta wuce dan zuga an kare da shi ko ita wata tambaya ba waye me ya faɗa ta kullace shi ta ɓata rai sai to akan da kanta adalci in dai dan wanda ya ci mutunci na ne ya zarge ni ya faɗa abin da ban yi ba to mutane da yawa kuma sun yabe ni da abin da ban aikata ba kuma da yawa mu idan za mu wasan mu da kanmu adalci an sha faɗar abin da ban aikata ba ko mu ji daɗi a raba mu yi murmushi wala mun ji daɗi cewa musamman 'yan siyasa wala shi ya san ƙarya ake ya san dan midiyar ta ƙarya yake amma ya ya rantsa da Allah tun da yake bai taba taba mana eh shi da ko wata kyautar mota yanzu da ya bashi babur yanzu da sai bai sabuwar waya bashi kudin data na sai dai na na data ko na ba ba da kudin waya a ya danganta da dan bidiya din shi ma na san dan bidiya bidiyan matsayi ne fa sai za a ake mutu da kanta neman albashi ko wani special assistant ne on social media ko kuma on new media ko eh kuma albashi yana nan da kauri sosai fa da gaske eh amin dai abin da ake magana shine idan za ka wa kanka adalci in dai ana fadar abin da ba ka aikata ba ka ji daɗi a ranka kuma kamata to ya kamata dan wani lokacin an dan taba ka kuma akan abin da ai baka aikata ba ya kamata ba ranka ya baci da a gaskiya wannan da mutunci wallahi ai ni ban ga mai kyauta irin sa ba wala ba idan mugunta sai kaga mutum yana jin daɗi a ransa shi ko ya san gaskiyar da yar muguntan nan ya san lokacin kirkin nan bai kai yadda ake faɗa ba amma sai mutum ya kare saboda wannan daɗi ne to in dai har in faɗa za ka ji daɗi to wani lokacin kuma dan an soke ka da abin da baka aikata ba sai ai balansin kenan wannan da suke wancan gurin haka za ka ce maka wani ɗan iska ne ai bai da mutunci in dai ka san kai ba ɗan iskan bane baka da mutunci in za ka karɓi abu wannan ma ya karɓa ya kai duru sai ta wata ina da rayin mutuncin ban gane ba Allah ta in gane in gyara shikenan an huta ka gaskiya wannan akwai keta da hasada sai ka za ka tambaye kanka to ikon Allah ce wallahi da ni ina tsammanin mutumin kirki na ina da keta to Allah ka nuna min yadda zan gane ina da keta in gyara in kai tabbas jikin halin ka ka gano gurbin da kake da keta wannan da ya bata ka da taimakon ka yayi ko dai ai ɗaya da ɗaya in can an yabe ka nan an zarge ka to wannan ka wanke wannan shike nan a wuce gurin wannan kawai حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا ابراهيم ابن حميد الرويسي عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله اذا قال الرجل لصاحبه اذا مسيئت لدوانك انت عدوي كلمه ايماني anta aduwi kai makiyina ne wannan kalmar muna yawan amfani da ita wana baya kauna ta wana makiyina ne wana da ni da shi adawa har abada irin fata yan opposition ko ce wana dan adawa ne ko dan kiyayya ne shi ba yadda za a yi a zauna lafiya kalo da shi dan adawa ne aduwi ne sai ce faqad kharaja ahaduhuma min al-islam to ɗayan ya bar musulunci in dai za ka duba musulmi wanda kuke sallah tare ka ce kai makiyina ne ba ka san to har abada to ɗayan ku kamar ya bar musulunci au bari amin sahibihi ko kuma sun yi baran barahi da shi inda wannan yake shi baya gurin in wannan yana aljanna to shi baya aljanna in wannan yana wuta to shi baya wuta sun yi baran baran ko ɗayan ku ya bar musulunci qala kai sai na ce yake wa akhbarani ba'du abu juhaifa daga baya sai abu juhaifa ya bani labari anna abdullahi shi abdullahi da ya bada wani hadisi yake ta illa man taba face wanda ya tuba lokacin da ka faɗi kalmar sai ka gane kalmar kayi mudu bai dace ba ka faɗi ta sai ka ce astaghfirullah ko da bayan watanni ne ko da bayan shekara ne ka gane kayi kuskure ka gyara to wancan kalmar an gyara ta barnar da kai insha Allah Allah zai gyara ta Allah ya tsare mu almushin hatta wannan a wajen lafazi ana gaya maka sai ka zaɓi lafazin da za ka shirya ko da ranka ya ɓaci ana gaba an kai intaha to lalle ya zamanto ka zaɓi irin lafazin da za ka yi amfani da su shi yasa a ta cikin bukari in ka koma kuma na za a nan gaba za mu tadda a cikin mutum za ka tadda ana ware kitabul birri wa sila ana gaya maka kawai ya ake ladabi ya ake biyayya to malamai suna ɗauko maka hatta irin alfaz da irin lafazin da ya kamata ka yi amfani da su Allah sa mu dace ina da mu kwana a nan abinda muka faɗa zama to da Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace ga ɗan tambayoyi wani ta assalamu alaikum malam dan Allah na na Maryam yar annabi Zakariya ce ko ba yarsa ba ce ba na na Maryam ba yar gidan annabi ba yar gidan annabi Zakariya ba ce ba mahaifinta shi daban ne kuma mahaifiyarta haka ne ko na ji wani kari ke ba ce na'am ita Maryam ina ga mahaifinta daban ne amma yaro su ne ina ga kafin a haifi Maryam sai ya zama to a hannun mahaifiyarsa aka haife ta da aka haife ta din sai mata addu'a in ni tambaitu ha Maryama rabbi ni وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم da mahaifiyarta ta haife ta bayan mahaifinta ya rasu ta yi mata addu'a ta nema mata tsari daga Allah madaukakin sarki ta sa mata suna Maryam kuma ta mata alƙawarin cewa za ta zama to mai hidimar masallaci kare da cikin kissar suna cikin surtu al Imran da Allah madaukakin sarki ya bada cewa waɗannan da suke almajiran mahaifinta suka yi ta kokarin wane ne zai zama to yare Maryam alaihi salam aka yi ƙuri'a da karhe dai kuma zakariya zaman to shi ne zai rene ta ba shi ne mahaifinta ba amma dai shi ne ya rene ta wallahu ta'ala alam assalamu alaikum malam zai iya yin salatul wala'a karfe bakwai na safe ko kuma dole sai rana ta fito sosai ana so a yi wala'a ne idan rana ta fito ta gama yin wazo assalamu alaikum malam dan Allah muna buƙatar addu'a ga malamar mu saboda tana fama da rashin lafiya to Allah madaukakin sarki ya bata lafiya Allah ya sa zai mata kafara sauran uwa musulmi ma da ba su da lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah ya sa zai mata kafara da kansarar zunubai assalamu alaikum malam shin menene hukuncin waka da wasan kwaikwayo a addinin musulunci wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun wasan kwaikwayo kuma da yawa daga cikin malamai hankalin su ya rabu gida biyu akwai wanda suke ganin duk yadda aka je wasan kwaikwayo bai halarta ba akwai wanda suke ganin idan ya kunshi sako ba ba ta tarbiya bai yi amfani da saba shari'a ba suna ganin babu laifi a yi amfani da shi a wajen hanyoyin wayarwa ko hanyoyin da'awa wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam basira da shi da mabiyansa to Allah ya kara mana baki ɗaya mu al'ummar musulmi wallahi malam na shiga tsaka mai wuya akwai wani aboki na suna adashe da yayana kuma yayana shine tujin adashen sai aka sami matsala an jira gidansa an sace kudin adashen amma duk da haka yana biyan mutane kudin su daga baya kenan daga baya daga bayan ɗayan mutanen suna masa haƙuri akan haka ɗin amma shi abokin nawa sai nuna sai an biya shi kuɗin sannan take dama an ba shi 2000 saura 2000 ya ce masa ya yi haƙuri zai ba shi a hankali a hakan a kan hakan ya yi ƙararsa har yake ikirarin a kai su kotu malam tambaya a nan ita ce shi yanzu wannan abokin nawa menene matsayinsa a guri na na'am wallahi kamar ka so ko halda mu kaga na ita rubutun ka saboda ba ta ce tambayar ba da an ta ce tambayar gaskiya wata killa ba za ta kara so haka din ba gara gara ma gaba ka ta kare da ita ta dunkule ta sako da safa alkhairi shi yayin nasa baya so yana ganin su tare da abokin nasa shi kuma abokin nasa yana zuwa guri ya wannan dangantaka take so kaga da ita tambaya da ta fi sauki wancan labarin da ya ɗauko na ɗauka kuɗi ne mai yawa an yi karansa wani tashin hankali ne yake da buƙatar a taimaka masa a majalisi ga irin yi ma addu'a ko ma karo karo sai da za ka fitar da suna na matsalar amma duk wani duka babu dogon karatu ya kamata nan gaba a dace ne wajen zamantakewa wata tun kana kallon kana so ku yi aminci da wani abokin naka dan akwai alkhairin da ke tare da shi kuma ba ka so ka ba ka ƴan uwantakarka da ɗan uwanka sai ka zama togo mutum da kwarekar ka zama tobul waje aini ka gaya dan uwanka ga dalilin da yasa nake mu'amalantar wani dan dalili kaza da dalili kaza da alheri kaza da nake fada ne a gurin wani wani ban ji daɗi da kai karin yaya na ba duk abincin da bai da miki abota tare da kai na ɗauke ka a matsayin amini na amma ka yi ƙara ɗan uwana saboda dubu biyu gaskiya ba ka kyauta mun ba ban ji daɗi da kai mu haka ba ka fito ka gaya wa kowa ɗari da ɗari ko al-mu'min birrun ko kaga kowa matsayin sa ciki da yake na magana ta kare karka yi ciki da falo saboda karka nuna dan uwanka cewa eh na rabu da aboki ka kuma ke ganin ku tare karka nuna aboki ka cewa fa dan uwan mu bai raba mu da kai ba kuma sannan kana jin magana dan uwanka ka ga kowa daidai da daidai ne bukatar ya gyara sai ya gyara a ciki Allah ba mu damar da kuma zai biya musu abin da ya fada masa na wannan masifa ne Assalamu alaikum Allah ya kara wa malam nisan kwana da imani to Allah ya kara muna imani malam dan Allah ina ciki na'am in muka kara sa addu'a za mu maka irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام نعم نعم magana littafin sifatu salatin nabi wanda ya sa aka littafin ya yi tafiya ne dubai amma dai ya sauka wata ilmin sani ba ko ya ƙara wajen karatun kudu kasa amma nan zai wahala gaskiya saboda wahalar tafiya tun wajen cikin dare suka taso sun tafi wajen karfe biyu na rana ya nemo ta dare ko kuma da ya iyalin da yi waye a tawo karatu yana da wahala da haka insha Allah muna sa rai dai karatun lahadi za a yi da littafin an yi odar ko guda hamsin ne kuma an siyo ta ɗari biyar biyar ya ce tun mai bukata ya bada ɗari biyar biyar din ba tare da ɗora masa ko kwabo ba in san tsare ne mai bukata daga baya wata ilin an siyo za a ɗora masa riba ko ɗari ko ɗari biyu ko abin da dai masu biyo suka ga ya dace wannan ba da ana samu